الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a dan ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Mara wanda zamu tsora daga inda muka tsaya muna cikin Kitabus Salah babu sifatus Salah وأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دقى عبد الله بن مسعود يرضى الله تتبت أقريشي قال يتي التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا وي ويوم فقال سيتي إذا صلى أحدكم إذا ɗayanku ya yi sallah ko yana cikin sallah falyaqul yace at-tahiyyatu lillah kyawawan gaisuyoyi ko kuma kalmomi kyawawa sun tabbata ga Allah wassalawat da kuma salloli wattayyibat da kuma dadadan kalmomi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da kuma albarkan Allah albarkokin Allah assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihi haka ya tabbata akan bayan Allah na gari ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bautawa da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle muhammadu bawan Allah ne manzo Allah ne ko bayan mutum ya yi wannan tahiya summa liyatakhayyar min addu'a'i sannan mutum ya zaba daga cikin addu'o'i a ajabahu ilaihi addu'an da ta birge shi faya da sai ya yi addu'a kenan bayan tahiya mutum na iya biyawa da duk irin addu'ar da yake so mutabakun alai bukhari da musulun suka rawaito shi wallafzul bukhari lafazin na bukhari ne yana wannan yana daga cikin sigogi nan da suke na tahiya bayan mutum ya yi raka a biyu kahin ya tashi sai ya karanta wannan attahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina eh wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan ita ce tahiyya ta abdullahi bin mas'ud walin nasa'i الرواية النسائية كنا نقول من كسن منا تشيوى قبل أن يفرد علينا التشهد كافين أفرلن تامنا تهيا كافين أفرلن, أفرلن تامنا تهيا mana kayan a farlanta mana tahiya ya ce mun kasance wali ahmad a ruwaye ahmad ya ce annan nabiya sallallahu alaihi sallam allama hutta shahudu tashahuda manzo Allah ya sar ya koya masa tahiya wa amarahu an yu'allimahu an-nas ya umarce shi kuma ya sanar da mutane tahiyya wali muslim arwaya muslim an ibn abbas daga abdullah dan abbas radiyallahu anhuma yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yu'allimuna at-tashahhuda yana sanar da mu tahiyya التهيات التهيات المباركات الصلوات الطيبات har zuwa ƙarshe wannan shine sigar tahiya ta Abdullahi ibn Abbas ita kuma waccan wadda muka karanta ta baya ta Abdullahi ibn Mas'ud ce shi kuma sigar Abdullahi ibn Abbas shine at-tahiyatul mubarakat as-salawatut tayyibat ko kenan attahiyatul mubarakat kyawawan gaisuwoyi masu albarka as-salawatu tayyibat daɗaɗen salloli har zuwa ƙarshe wannan shine siga na abdullahi ibn abbas shi yasa ake son mutum lokaci lokaci ya rika canzawa wani lokaci ki karanta wannan attahiyat sabani wanda wasu suka ce attahiyatu wannan kuskure ne attahiyatu attahiyatu haka ake karanta shi ba attahiyatu ba attahiyatu lillahi haka ake karanta ko attahiyatul mubarakat الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ko wannan hadisin wannan zikirin ana ce mishi at-tashahhud wanda an ciro shi ne daga lafazin shahadatai ne kalmomin shahada guda biyu ya rika Allah ilaha illallah wa shahadata anna muhammadar rasulullah tahiyya ta farko malamai kamar irin su hanafiya suka ce wajibi ce da hanafiya da hanabila sun ta akan cewa tahiyar farko wajibi ce waɗanda ba su ba daga cikin mazhabobi suka ce mustahabbi ne tahiyoyi waɗanda suka zo daga annab sallallahu alaihi wasallama ma'ana a tashahud tahiyya wanda ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam an samo shi daga wajen sahabi 24 da lafuzza daban-daban kuma dukkan lafuzzan ya halitta Sheikhul Islam yace dukkan su sun dace da ittifaqin malamai duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka malamai sun ce wanda ya tabbata shine tahiyan abdullahi bin mas'ud wanda muka karanta da harko imam al-bazzar yake cewa abinda ya inganci a wajena a cikin tahiya shine hadisin ibn mas'ud ko abdullahi bin mas'ud tahiyan na farko at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat azwa ƙarshe wannan kenan malamai sun haɗu akan cewa tahiyya dai na daga cikin ababen da yake waɗanda aka shar'anta zama domin tahiyya a cikin sallah wacce take mai tahiyya guda biyu sai suka yi saɓani a cikin shin wajibi ce tahiyya ko ba wajibi ba ce ba Imam Ahmad da Laisi da Ishaqa da Abu Sauri da Dawud da Shafi'i a cikin ɗayan ruwayoyinsa guda biyu sun ta akan cewa tahiyya wajibi ce. Suna kafa dalili da hadisan da suka zo a cikin sha'anin tahiyya da kuma umarni da yin tahiyya ba tare da kaidi kayyadewa ba da wata tahiyyar da ba wannan ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ya dawwama akan haka. Kuma manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. bi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah saboda haka kuma ya ce ma Abdullahi ibn Mas'ud ya ce fa idza salla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillah idan ɗayan ku ina sallah ya ce at-tahiyatu lillah sai suka ce asali a cikin umarni shine wajibci yana tun da yace yace kenan suka ce kenan wajibi ne hanafiya sun ta akan cewa zama na farko da na biyu zama na farko da na biyu domin yin tahiya wajibi ne ko idan aka bar shi shi wannan zaman ya ce kenan za a yi ni sujudar raukanwa imam malik da imam shafi'i da mabiyansu sun ta akan cewa mustahabbi ne ba wajibi ba ne dalilinsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar tahiyoyin nan guda biyu da raukanwa ma'ana da mantuwa amma kuma bai dawo ya sake su ba kuma bai ma bai ma sahabbansa musu ba lokacin da suka bi shi ya kamata ya zamana ya yi tahiya sai bai zamana kuma sahabban suka tashi suka bi shi bai dawo ya zauna ya sake yin tahiya ba kenan inda wajibi ne kaga aida ya dawo ya yi ta wannan shine dalilinsu To amsa game da wannan aka ce dawowa domin yin tahiya. Mutum ya yi raka'a biyu, maimakon ya zauna ya tahiya sai ya manta ya ɗaga. Aka ce mutum na dawowa ne idan mai sallah ya tuna da su kafin ya tsayu, kafin ya yi tsaye. In ya yi tsaye, kenan ba magana ya dawo, kawai sai dai ya yi sujudar sahau saboda hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan qama ahadukum fi rak'atayn in ɗayan ku ya tashi daga rak'o'i guda biyu maimakon ya zauna ya tashi sai bai zauna ba ko falam yastatim maqa'iman kenan ɗayan ku ya tashi daga cikin raka'a guda biyu in bai daidai tsaye ba sai ya dawo in kuma ya riga ya yi tsaye fala ya jilis kada ya zauna wa ya sujuda sajaratai sawu sai ya sujuda gu na raukanwa sai suka ci kenan da wajibi ne kaga ai da an dawo ana shine dalilin wa an fadalata bin ubaidin radiyallahu anhu qala yace sami'tu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan manzo Allah ya ji wani mutum na addu'a ya da ufi salati yana addu'a a cikin sallar shi amma matsalar shi walam yahmadillah bai gode wa Allah ba bai fara da yabon Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi sallama bai yi salati ga annabi ba sallallahu wancan bawan Allah yayi sauri ai addu'a in mutum zai yi kai tsaye ba ka ce Allah ba ni kaza Allah yi mini kaza Allah ya yi mini kaza a'a sai ka yi yabo ga Allah ka yi salatin annabi wannan yana daga cikin ladubban addu'a ko ka yi yabo ga Allah ka gode wa Allah ka karanta fatiha ka karanta salatin annabi Allah alaihi sallama sannan ka biyo da bukatunka faƙala sai ya ce ajila hada wannan ya yi sauri sun mada'ahu sai manzo Allah ya kira shi faƙala sai ya ce idan salla ahadukum in ɗayanku na sallah falyabda abi tahmidi rabbihi ya fara gode ma ubangijin shi wasana'i alaihi yayi yabo ga Allah thumma yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima sha'a sannan ya roki abin da yake so rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa salasatu da kuma marwata guda uku وصححه الترمذي الترمذي يا inganta shi wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da hakim so da sai ga mutane suna addu'a suna ga babu yin bukata wata kila la dubban addu'an ne mutum bai kiyaye su ko idan daga cikin ladabin addu'a kai ka gode wa Allah kai yabo ga Allah kai salati ga annabi sannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka biyo da ni eh da bukatunka wannan shine ladabin addu'a وأنا أبي مسعود رضي الله عنه قال يتي قال بشير بن سعد بشير بن سعد يتي يا رسول الله يا من ذا الله أمرنا الله أن نصلي عليك الله يا من أمرني ميمك صلاتي فكيف نصلي عليك تو يا ذم مك صلاتي فسكت سي من ذا الله يشير بشيكم ده من ذا الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله يتي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته كه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا taslima Allah da manzonsa inna Allah wa mala'ikatuhu lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu ya kuma su imani sallu alaihi ku salati a gare shi wa sallimu taslima ko idan ka gana an musu umarni su yi salati ga annabi shine suka tambaye manzo Allah yaya za mu maka salati to shi kuma wahayi bai zo manzo Allah ba a lokaci fa sakata sai shiru sannan kuma daga baya da aka sanar da shi sun makala sai ce ulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati ga annabi Muhammad salatin Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya daga darajar shi wa ala ali Muhammad da kuma alayen Muhammad ma'ana iyalinsa da familinsa kama sallaita ala ala ali Ibrahim kamar yanda kai salati ga ga alayen annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma alayen Muhammad waɗanda suka yi imani da manzan Allah tun daga iyalinsa da sauransu duka sun shiga cikin alayen shi kama barakta ala ali Ibrahim kamar yanda kai albarka a cikin alayen Ibrahim fil alamina a cikin talika innaka Hamidun Majid lalle kai Allah godaddan sarki ne kuma Majidun mai girma ko abin girmamawa wassalamu kama alimtu ko sallama kamar yadda kuka sani ko Allahumma salli ala Muhammad ko wa sallimu taslima wannan shine salati ga Annabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yace wassalamu kama alimtu sallama kamar yadda kuka sani shine yanda ake sallama rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa zada bin khuzaima ibn khuzaima ya ƙara fihi a cikin sa yace fa kaifa nusalli alayka yaya zamu muka salati idan nahnu sallaina alayka fi salatina idan zamu muka salati a cikin sallan mu to yaya zamu muka salati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu yanda za su yi to sai mu sa wannan hadisi murya da shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza tashahhada ahadukum idan dayan ku ya tahiya bayan ya gama tahiya falyasta'iz billahi min arba'in ya nemi tsari ga Allah daga abu hudu ya ya yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ni ina neman tsari gare ka daga azabar wutar jahannama ومن عذاب القبر لكما عذاب القبر ومن فتنة المحيا لكما فتنة الرايوة والممات لفتنة متوى ومن شر فتنة المسيح الدجال لكما شر فتنة مسيح الدجال واندزي زوكر شن دنيا دجال كينا متفق عليه بخاري ده مسلم سكيروتوش وفي رواية لمسلم أو رواية مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير in ɗayanku ya gama tahiya ta ƙarshe sai ya biyo da waɗannan addu'o'i ina ba ta an fahimta amma sai ga wasu mutane sallah kama ana koran mutum eh normal ma lokacin me ake cewa lokacin ƙarshen sallah shine fa ƙarshen rabuwarka da ubangiji ganawarka da ubangiji shi yasa wasu malamai suke cewa kenan ka tsawaita bayan ka gama tahiya ko da ka ƙara da addu'o'i ne saboda shi ne ƙarshen ganawarka da Ubangijinka a wannan sallah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.